waɗannan al'umma kamar yadda muka ji su ne ake ishara da ashabul ukhdud don haka kafiri duk inda yake kamar yadda muka ce ɗabi'a shi kenan kaga sabanin musulunci da kuma irin adalcin da musulunci yake da shi musulunci idan ya zo zai yi ƙoƙarin ya nuna maka haske da ainihin wato kyawun addinin musulunci ta hanyar na farko ya maka bayanin shi na biyu shi kuma a karan kanshi ya nuna maka kyawawan ɗabi'u shi yasa ake samu wato wasu irin matsaloli a cikin musulman zamani su kuma ba sa iya nuna wa waɗanda ba musulmai ba irin kyawun musulunci daga cikin ɗabi'unsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyawun halayen shi ya nuna wa wasu al'umma da shi da sahabbai har wasu suka musulunta idan sahabbai suka shiga gari garin da ba a san su ba cikin arna kafirai kwana biyu idan arnan nan suka ga irin yadda suke da kyawawan mu'amala sai su ce kuno amsala na ku zama irin mu mana to wajibi ne mutane su sha'awar zamowa irin su saboda sun ga kyakkyawan zamantakewa sun ga amana sun ga adalci sun ga mutunci sun ga kyautatawa duk wani abu mai kyau sun gani da haka sai su ce to wai kowace irin mutane ne sai su ce mu al'umma ne musulmai to ya za a yi mu zama irin ku sai su ce ku zama musulmai da haka mutane suka rinka shiga musulunci kun ga tsarin musulunci kenan jama'a zai nuna maka wato irin beauty da musulunci yake da shi da haka sai ya encouraging ɗinka ba zai tursasa ka ba zai wato a nemi ka gamsu ne in ka gamsu ka bi fa biha wa ni'ma in kuma ka ki gamsuwa ka ce ba za ka bi ba ba zai tursasa ka ba jama'a an fahimci wannan da ke ko dan haka waɗannan mutane su ba su shiga musulunci ba kuma ba su kyale waɗanda za su yi musuluncin su yi musuluncin ba da haka suka ainihin wato yi amfani da ƙarfin da suke da shi akan cewa za su hallaka waɗannan masu imani jama'a an fahimta ko sakamakon haka suka rinka haƙa ramuka suna kunna wuta suna cinna wuta a cikin waɗannan ramuka kuma suna antaya masu imani a cikin shi Allah ya sauwaka fa hafaru lahum fil ardi uhdudan wa wa'ajajju fihi nara sai suka ainihin wato haƙa ramuka suka cinna wuta a cikin waɗannan ramuka wa'ajju laha wuquda suka zuba makamashin wuta fetur ne itace ne duk wani abu da yake taimakawa wuta dai ya kama yusiruna hadihi wanda suke suke ƙara rura wutar da shi thumma araduhum falam yaqbalu minhu faƙazafuhun fiha da haka suka yi layi da waɗannan masu imani suna ce musu za ku dawo addinin da muke a kai kuma waɗannan masu imani suka ce a su addinin Allah za su yi don haka suka rinka ingiza su a cikin wannan ramuka wali haza qala ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki anan yake yi kaito mana labarin waɗannan al'umma Allah ya ce kutila ashabul uhdud Allah ya tsine ma waɗannan mutane waɗanda suka haƙa ramuka suka jefa bayan Allah a ciki. Me aikin da suka yi? Annaru wuta ne suka cinna a cikin wannan ramu. Zatul waqut wanda yake ci yake kamawa. Izhum alaiha qu'ud zuwa suka yi suka tsaya a bakin waɗannan ramukan tare da masu imani suna cewa su dawo akan addinin Allah ko su tura su a ciki. Allah ya ce wa hum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud shi ko Allah yana gani yana shaida abin da suka rinka aikatawa bayan Allah masu imani to menene wato abin da ya kai har aka zo irin wannan yanayi zamu zo mu ji insha Allah qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace wa ma naqamu minhu su waɗannan bayan Allah masu imani ba fa wato laifin tsaye ba na zaune iya laifin shine illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid kadai dan sun imani da Allah wanda yake buwayayyen sarki wanda yake abin yabo ai wa ma kana lahum indahum dhanbu waɗannan mutane ba wani laifi da suka yi musu illa imanuhum billahi al-aziz sai dai kadai sun yi imani da Allah mabuwayi allazi la yuzamu min man laza bijanibihi wanda duk wanda ya kama Allah mabuwayi to ba zai ainihin wato tabe ba a ranar alkiyama almani'ul hamid Allah wanda yake da ikon ya kare wa mutum duk wani cutarwa da aka nemi a cutar da shi wanda kuma shine abin a yaba mishi ƙarshen al'amari fi jami'i af'alihi akan duk aikin da Allah ya aikata wa aqwalihi da duk abubuwan da Allah ya faɗi na zance wa shar'ihi da kuma duk abubuwan da Allah ya kawo na shari'a wa qudir wa qadrihi da kuma iko na Allah madaukakin sarki wa in kana qad qadura ala ibadihi haula hadha alladhi waqa'a bihim bi aidi al-kuffar bihi tare da cewa su kuma waɗannan bayin Allah Allah madaukakin sarki ya so ya aini wato bar abin misali ne cikin rayuwarsu shi yasa Allah ya ba kafirai a irin wannan dama zassauki suka rinka aini wato tura su a cikin wuta da tunanin cewa suna aini wato kaskantar da su ne suna wulakanta su sai malam yake cewa fa huwa al-azizul hamid dan haka Allah mabuwayi ne kuma abun yabo ne wa in khafiya sababu zalika ala kathirin minan nas ko da cewa dalilin da yasa Allah ya ba waɗannan mutane dama suka yi wa waɗannan masu imani abinda suka yi musu dalilin ya koyuka mafi yawa cikin al'umma amma shi Allah ya san hikiman da yasa ya bada wannan dama ina fatan an gane sun makala sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa allazi lahu mulku samawati wal ard shi Allah nan dai shine wanda yake ma'aboci mulkin sammai da ƙasa min tamami sifa cikakken mulki wanda ya amsa sunan shi annahu maliku li jami'i samawati wal ard wa ma fihima wa ma bainahuma Allah shine mamallakin abin da ke sammai gaba daya da abin da ke ƙasa da abin da ke tsakankanin sama da ƙasa da abin da ke cikin sama da ƙasa duk Allah shine mai wannan mulki ko tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in shahid lalle Allah madaukakin sarki ne ba da shaida ne akan duk abin da ake aikatawa ai la yaghibu anhu shay'un fi jami'i samawati wal ard kenan ba wani abu da zai koyi wa Allah a cikin sama ne ko a ƙasa duk abin da ke faruwa Allah madaukakin sarki yana gani kuma zai ba da shaida akai wala takhfa alaihi khafiya ba wani sarkin buya da zai iya ɓoyewa Allah cewa ya je wani waje inda Allah baya gani shi babu wannan mutum ina fata an gane to anan sai malam zai zo yi mana bayani game da su wane ne waɗannan ashabul uhdud sai ce wa qad ikhtalafa ahlul tafsiri fi ahlu hadhihi alqissa malaman tafsiri sun yi sabani mun yi bayanin dalilin sabanin na ajiye ko da kuma yadda ake gano wanne ne yake daidai Mala ya ce lallai malaman tafsiri sun yi saɓani a kan waɗanda Allah yake ba mu labarinsa a nan. Manhum, wai suwa ne ne su? Sai Mala ya ɗauko fasaran farko sai ya ce fa'an aliyyar radiyallahu anhu annahum ahlu faris hina arada malikihim tahlilu tazwijil mahari. An ruwaito daga Aliyu ɗan Abi Talibi cewa waɗannan mutane su ne mutanen ƙasar Farisa. a wani yanayi a lokacin da sarkin garin ya nemi ya rinka ainihin wato halatta auren waɗanda suke haramu ina fata an gane wato sarkin ne da giyan mulki ya kwashe shi sai ya nemi ya rinka halatta auren waɗanda suke muharramai misali ya halattawa uba ya auri yashi ina fata fahimta ka duba irin wannan ganganci saboda yana jin giyan mulki yana neman ya rinka halatta wa ‘ya'ya suna auren uwayensu haga wannan abu ya yi muni yana neman ya rinka halatta wa wato ‘yan uwa namiji su rinka auren ƙanninsu ko yayinsu mata wannan shi ne abin da ya nafaci famtana alaihi ulama'u malaman wannan zamanin sai suka fito suka yi wa'azi suka nuna wannan abu ba daidai ba ne kuma duk wanda ya aikata shi ya aikata haramu ya halatta abin da Allah ya haramta don haka ba daidai ba ne ya mishi biyayya a nan fa'ami da ila hafri hukdudin to wannan sarki sai ya ce to duk malamin da ya fatawa saɓanin ra'ayin shi a ji a haƙa rami a ɗauko wannan malamin a ingiza shi a cikin wannan ramu kun ji wannan abin da ya faru kenan sai Allah ya bada wannan labari a cikin fassara da aka dauko daga Aliyu dan Abi Talib dan haka faqadhafa fihi man ankara alaihi minhu sai rinka ingiza duk wanda ya inkarin wannan fata wannan nashi wastamarra fihim tahlilul maharim ila al-yawm kuma ya ci gaba da halatta wannan irin auren har zuwa zamanin da ainihin wato al-Imam Ibn Kathir yake bada wannan labari wa anhum annahum kanu qauman bil yaman har ila yau an kuma samu wani fassara daga ainihin wato aliyu yace wasu mutane ne a ƙasar yaman wato ɗaya fassaran kenan kuma iktatala mu'minuhum wa mushrikuhum wanda an samu wato yaƙi ne tsakanin masu imani da mushrikai suka yi yaƙi fagalaba mu'minuhum ala kuffarihi sai Allah ya baiwa mu'mine nasara suka aini wato ci galaban kafiransu sun maktatalu bayan wannan yaƙin da aka yi sai yaƙin ya ƙara ɓarkewa wani lokacin suka ƙara yin yaƙi fagalaba al-kuffar al-mu'minin sai kafirai su ma suka ci galaba akan ainihin wato muminai fahaddu lahumul ahadawit a'a al ahadid waɗannan kafiran da suka ci galaba sai suka je suka haha karamuka sai suka rinka ainihin wato jefa muminai wa ahraquhum fiha suka rinka jefa muminai a cikin wannan ramu to shine Allah yake bada labari cewa kutila ashabul ukhdud annari zatul waqud waɗannan duk daga cikin fassarori ne da ainihin wato malamai suka yi akan waɗannan al'umman da suka da Allah ke bamu labari anan wa anhu har ila yau an samu wani fassara kuma dai daga shi Aliyu annahum kanu min alil habasha yace waɗannan mutane wasu al'umma ne aka yi su daga daga yankin kasan habasha ma'ana nan yankin kasashen bakaken fata kenan ina fata an fahimta yankunan kasashen Eritrea Ethiopia da makamantansu ina fata an gane wahiduhum habashi wato in aka dauki mutanen habasha to ɗaya daga cikin su ana ce mishi habashi ne to wannan dai shine ainihin wato daga cikin fassara da ainihin wato aka samu sai dai kamar yadda muka ambata an samu bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai tsaye wanda ya bada labarin su wane ne ashabul ukhdud dan haka gashi malam ya dauko wannan riwaya daga al'imamu Ahmad za mu ji cikakken lafazin hadisin a yanzu insha Allah, jama an fahimta ko? Al'imamu Ahmad Allah ya ƙara mashi yadda, wutar nan ya ɗauke kuma ko? Al'imamu Ahmad kamar yadda muka ce sai ya kawo ainihin wato wannan hadithi ta hanyar malamin shi Affan wanda shi kuma ya karɓo daga Hammadu ɗan Salima daga ainihin wato Thabit shi kuma ya karbo daga Abdurrahman bin Abi Laila Abdurrahman dan Abi Laila shine ya karbo riwayan daga Suhaib sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ainihin wato ba da labari wata rana yake cewa kana malikun fi man kana qablaku an taba yin wani sarki a cikin al'umman da suka gabace ku wato asali abin ya faru ne kafin zamanin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sarki ne wanda shi ma yake iddi'ai cewa shi ma Allah ne ina fatan jama'a gani wa kana lahu sahiru wannan sarki yana da wani kasurgumin wato matsafaci boka wanda yake mishi tsafi da tsubbace tsubbace falamma kabura as-sahiru qala lil malik wannan bokan sarkin nan yayin da girma ya kama shi sai je ya samu sarki sai ya ce da sarki inni qad kabirtu ka ganni din nan to na riga na manyanta a wa hadara ajali sannan ina ganin mutuwa na ya gabato dama da zarar mutum ya ga ya tara shekaru me abin da yake tunani kuma sai mutuwa dan haka wannan bokan ya yi bokancin ya yi ya yi wa sarki ya yi har sai da shi da kanshi ya tabbatar da cewa ba to mutuwa ya fara kwankwasa mishi kofa don haka sai ya ce da sarki fadfa ilayya gulaman li u'allimahu sihra don haka ina neman alfarma ka nemo min wani hazikin yaro matashi wanda zai zo in koya mishi wannan tsafin in koya mishi wannan ainihin wato bokancin don idan na mutu ka samu wanda zai ci gaba da maka tsafe-tsafe da bokanci dan Allah ka dubo bala'i jama'a wai wanda yake iddia'in shi sarki ne kenan ba kuma yana da awan shi Allah ne amma kuma yana da wani a gefe guda wanda shine yake ainihin wato yi mishi tsafe-tsafe kaga ƙarya ya ƙare kenan sannan gashi wannan mai tsafin zai mutu sarkin da yake cewa shi Allah ne bai ce kwantar da hankalinka ba ai rayuwanka a hannuna yake don haka ba zan kashe ka ba koko jama'a inda shi Allah ne na gaskiya don haka sai wannan boka da yake ya san shi ma abin duk ƙarya ne sai ce kai marmaza ka nemo wallahi wanda zan koya wa tsafin nan ya ci gaba da maka tsaface tsafacen nan Allah ya kiyaye fa da fa ilayhi gulaman shikenan sarki kuwa sai ya shela a cikin gari a nemo mai wani yaro matashi wanda yake da basira a cikin wannan ainihin wato hadisi malamai suka fitar da bayani akan cewa kaga wannan maganan nan da wannan bokan nan yayi to dalili ne akan cewa matasa su ne abokan yada dawa ina fata an gane duk inda ake son a kai labarin wani da'awa to sai an yi aiki da matasa ina fatan jama'a an gane dan haka ya ku taron matasa ku gane cewa aiki na akan ku dan al'amari da mustaqbalin al'umma a hannunku yake duk inda aka ce matasa a cikin al'umma sun tsaya akan addini na gari to nan da 'yan shekaru za ka ga wannan gari ya zaune akan addini na gari amma duk inda aka ce matasa sun zama lalatattu sun zama 'yan kallon kwallo ko to shi kenan al'umman nan sun lalace nan da 'yan shekaru za a samu tsaffin banza ne masu kallon kwallo to ka gaya min irin waɗannan tsaffin waɗanne irin matasa su kuma za su tarbiyya sai masu kallon kallon irinsu Allah ya kiyaye. Da haka wannan mutumi da ya ce a nemo mai wani yaro matashi, sarki ya sa aka je aka shela cikin gari, aka gano wani yaro matashi mai basira a gidan wasu wato mutane. Aka zo da sarki wannan yaro, sai sarki ya ɗauka wannan yaro ya yi wato danka shi zuwa ga ainihin wato a wannan boka. To me ya biyo baya? Yu'allimahu sihir. sai wannan bokan ya fara koya mashi bokanci wa kana bainas sahiru wa bainal maliki rahibun to wannan yaro kullun iyayen shi tunda yanzu sun je sarki ya ce wannan yaron yanzu dana ne kaga ba ba ba jayayya ko eh sarki ya zo ya zo gidan talakawan shi ya dauki yaro ya ce yaron nan na mai da shi dana zan ba shi scholarship anya za su ce a'a kuwa ba za su ce a'a ba dan haka sai suka sallama shikenan sai zan duk gari in ya waye za su shirya wannan yaro su tura shi wajen boka ya je ya koyo bokanci to da Allah ya tashi fitar da ikon shi akan hanyar da yaron nan zai tafi makarantar boka akwai wani malami masanin Allah akan hanya ina fata an fahimta shikenan yaro wata rana ya fito zai tafi wajen boka sai ya ga malamin na a makarantar shi ko a masallacin shi yana karantar da alkur'ani ko kuma yana karantar da littafin Allah na wannan zamanin ina fata an gane fa'atal gulamu ala rahib fa sami'a min kalami to yaron nan sai ya dan yada zango a wajen wannan malami ya saurari irin maganganu da irin karantarwa wannan malamin sai ya ji karatu ya ji karatu ba irin na boka ba babu surkulle babu cuwa-cuwa a ciki karatu ne na Allah da Allah ina fata an gane to me ya faru fa'ajabahu sai karatun wannan malamin ya burge wannan yaron yaron ya gane gaskiya in dai ba san zuciya ake so ba karatun nan karatu ne gaskiya da gaskiya ba irin wancan wanda ake koya musu dabaru da wayau da wayau kuma a ce in iya shi dole ba ya ba an fahimta ko wani abun mamaki ne na tuna shi ne dan ban dariya a lokacin muna ƙanana kware haka muna zuwa makaranta irin na a menene ake cewa nursery din nan haka to a wani shago da muke dawowa muka dawo daga makaranta mu jira a zo a dauke mu a dan ci abinci haka a bayan shago akwai wani malami boka wallahi jama'a akwai wani malami boka to duk in mun dawo daga makaranta sai ya kira mu cikin gidan yara ne haka dukkanin sa'anin mu haka kawai sai bokan nan sai sai sai ya tara kasa ko ruwa haka wai sai ya cewa sai ya ce mana wa yake ganin wani tsoho a cikin wannan ruwan duka mu zo mu kalla mu kalla ba wani tsohon da muke gani wallahi duk ƙarya ne wata ran kawai sai nace mishi na gani sai ce yawwa yawwa wannan yaron akwai alama za mu iya aiki da shi na ranni da Allah ina iya tuna lokacin duk da cewa muna yara kuma wallahi alazim a lokacin ina tuna cewa ba abin da na gani amma na ga kullum sai ya kira mai cewa wa ya ga tsoho kawai wata ran sai nace mai na gani ko kun fahimta jama'a to a shayi wato yara ƙanana suna iya gane ƙaryan makareci abin da kawai nake son in kawo mana kenan wannan yaro ya ji ana koya mai bokanci sai ya gane cewa duk wayo ake yi duk ana son a mai da ƙarya gaskiya ne nan kuma ya zo ya ji karatu na tsakani da Allah sai ya gane cewa kai in dai maganan gaskiya ne a nan yake amma wancan maganan banza ne to amma yaro ne karami to amma bari ku ji abin da ya faru me ya biyo baya wa kana idza atasahiru darabahu wa qala to shikenan sai aka rinka samun matsala yaron nan tunda kullun in ya fito gida kafin ya isa makarantar boka zai tsaya a wannan makarantar Allah ko ina fata an fahimta to kaje kenan zai makara isa can idan ana sauraron shi kamar karfe 7 ne ila sai karfe 8 da rabi ko karfe 9 to in ya isa wajen boka sai boka ya mai dan karan duka cewa me yasa ya makara yau an fahimta ko sannan in zai koma gida da yamma sai ya sake tsayawa a wannan makarantar wannan malamin dan haka kafin ya isa gida ma lokaci ya kure in ya isa gida iyayen su ma su nakaɗa mishi duka to kaga duka safe duka yamma kenan to yaro ba zai ji jikin shi ba zai iya daukan wannan dukan ba wa idza ata ahlahu darabuhu wa qalu ma habasaka in ya isa wajen iyayen shi nan ma su mishi duka su ce me yasa ka makara to shi kuma yaro bai san ya tona cewa ga inda yake tsayawa dan in ya tona za a nemi hanyar dakile mishi ko kun fahimci kiman yaron nan fasha ka zalika ila rahib shikenan da gari ya waye ya koma makarantar wannan malami malamin Allah ko sai kokawa wannan malami cewa kaga halin da nake ciki gaskiya ina shan wahala da safe kafin in isa wajen boka zai ce na makara yi mun duka da yamma kafin in koma gida su ma su ce na makara su yi mun duka to malamin nan shi ma sai ya fikin interest akan yaran nan ina fatan an gane sai ya ce wa yaran to abin da za a yi domin ka rinka tsira daga dukan boka da dukan iyayenka idza arada sahira an yadribaka faqul habasani ahli wa idza arada ahlaka an yadribuka faqul habasani sahir daga yanzu abin da za a yi in ka isa wajen boka da zaran yazo zai buge ka yace me yasa ka makara sai ka ce a gida ne aka yi min aike haka ne ko ba ka bane jama'a a aike shi a gida ko ba aike shi ba da haka ka ce a gida ne aka yi maka aiki to sakon gidan nan ne ya sa ka makara ina ba ta fahimta to da boka ya ja ka sai ce to shikenan shikenan ba za a dake ka ba yau sai yaro ya gane a ashe akwai formula mai sauki to shikenan sai ya kira daga dukan boka haka da yamma da ya koma da aka tambaye shi me yasa ya makara nan ma sai ya ce boka ne ya an yi wato yi min aike shi ma boka ba ya aike shi ba yawwa shi ne can ma a gida sai ce to Allah ya soka mun ɗauka ka tsaya wani waje ne ina fata an gane to daga nan jama'a sai zan yaro ya kukuta daga dukan boka da dukan iyayen shi amma kuma yana samun daman da yake jin karatun Allah a wajen wannan malaman Allah qala fa bainama huwa za huwa zatu yawmi ana cikin wannan yanayi sai aka wayi gari wata rana iz ata ala dabbatin azima a fazi'a azima ana cikin wannan yanayi an zo da safe to tsakanin inda suke wucewa sai wani dabba ne tsoratarwa kuma ƙato sai ya tara hanyar sama ga mutane kowa ya fito da safe wannan zai je makaranta wannan zai je ofis wannan zai je kasuwa yaro shi ma zai tafi makaranta ga wannan katon dabba mai tsoratarwa ba dama a matsa kusa da shi ga girman shi ba dama a ce mai a tarin mushi a je a ɗauke shi sai kowa ya tsaya ana tsoron wannan dabban kuma an kasa wucewa yaron nan shi ma sai ya tsaya cikin tarin jama'a qad habasatin nasu ya tare mutane daga wucewa fala yastati'una an yajuzu mutane sun kasa keta wannan hanya fa wannan yaron a zuciyar shi fa jama'a ku ji dan yaro fa ku gane irin basiran da Allah yake wa yara kanana a zuciyar shi sai yaron ya ce yau kan zan gano tsakanin boka da wannan malami wane ne al'amarin shi yake wajen Allah gaskiya mana yaro ya yadda akwai wani Allah wanda yake kulawa da kowa to yana son yanzu Allah ya nuna mai wane ne gaskiya cikin malamin nan da bokan nan to me yaron yayi bayan da yace al yawma a'lam amrul rahibu ahabbu ila Allah am amra sahir qala fa akhadha hajaran sai yaron ya ɗauki wani ɗan tsakuwa a hannun shi haka faƙala sai yaron ya ce Allahumma in kana amran rahiba ahabba ilaika wa arda min amri sa'ir faqtul hadhihi dabba ya Allah in dai ya kasance amrun rahibi al'amarin wannan malamin Allah shine ka fi so kuma ka yarda da shi fiye da al'amarin wancan bokan to ka sanya wannan dutsen ya kada wannan katon dabba ina fata an gane sai je ko wannan dabba da wannan tsakuwa tsakuwan na taban dabban sai ko dabban nan ya faɗi sai ya wuce kaga yanzu al'amari ya ƙara bayyana wa yaro cewa lallai malamin nan shine na Allah wancan kuma to malaman shi shedani ne ina fata an gane faktatala hadhihi dabba to sai dabba ya faɗi ya mutu hatta ya juzun nas sai mutane suka rinka wucewa to amma ka ga yanzu wuce wannan da za a yi an bar baya fa da kura dan mutane da aka taru da manya da katti da wane ne da wane ne an kasa yin komai sai wannan dan tsigigin yaron kuma kowa ya san al'amarin yaron tunda sai da sarki ya shela a gari cewa a nemo mai yaro da za a koya mai tsari to yau sai aka ga wannan yaron kuma ya jefi dabba dabba ya faɗi ya mutu me mutane za su ce a lalle yaro ya koyi aiki Allah ta kuna fahimta jama'a to me ya faru waramaha faqatalaha wa mabannas fa ahbara ar-rahiba bidhalik to yaro yana zuwa wajen wannan malamin Allah sai ya bashi labarin abin da ya faru cewa malam kaji wallahi na roki Allah cewa in dai gaskiya kake faɗi kuma Allah ya yarda da abin da kake karantarwa Allah ya kashe wannan dabba kuma Allah ya kashe dabba to malamin shi ma yana ji faƙala ai bunayya sai ce ya yaro an ta'afdalu minni lallai daga yau ya tabbata gare ni cewa Allah ya fifita ka sama da ni kaga malamin Allah kenan ya yarda da fifikon da almajirin shi dalibin shi dan yaro ya samu ina fata an gane inda irin malaman zamani ne sai ya kama hasara da yaron kai dan ubanka yaushe aka koya maka eh ni ban taba yi ina fata an gane to shi falala kuma na Allah ne yutihi man yasha yana baiwa wanda ya so idan ka sallama Allah ka sallamawa ba wai shi ba waye shi ina fata an gane amma ka gamsu cewa Allah ne yake ba da falala ga wanda ya so jama'a an gane abin da yasa yahudawa suka yi tawa manzon Allah hasada kenan cewa dan ne za a turo annabin karshen zamani cikin larabawa su ba su yarda ba wannan ya ɗaukaka su ne ko ya kaskantar da su ya kaskantar da su ne Allah ya kiyaye da haka wannan malami sai ya furta cewa lalle yaro daga yau ya tabbata kafi ni falala har a wajen Allah wa innaka satubtala to amma mu muna da wasu karatu wanda kai shekarunka yanzu basu baka ba duk wanda ya iya yin irin wannan abu a bainan jama'a to akwai ibtila'i a rayuwar shi kaga yanzu experience kenan kuma yake aiki shi yasa duk inda yaro kuma ya kai da karatu to yana buƙatar dattijan malami wanda zai saita shi amma in aka bar shi da ƙuruciyar shi to zai yi wauta ina fata an fahimta jama'a shi yasa dole sai an rika cuɗan juna tsakanin yara masu basira da dattawa masu shekaru wannan ya taimaki da awon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun tuna karan farko da ya ga malaika Jibril me yace ya gani aljani ba dan an kai shi wajen dattijo waraka ba sai waraka yace mai kai yaro mu mun san abin da baka sani ba ba aljani bane malaika ne kuma za ka zama wani babban mutum ne nan gaba kaga wannan yana nuna shi akwai bukatar gogewa a rayuwa ina fatan jama'a da haka ya ku matasa ku rinka bin dattawan nan a hankali suna nuna muku rayuwa ku daina musu wato rawan kai da abin da haka za ka ƙara samun wato wasu experiences wanda kai ba ka da shi kuma dole kana bukatar wannan tsawon zamanin a cikin harka wallahi dole ina fata an gane shine karin maganar bawashi da yake cewa wanda ya riga ka kwanciya ba wai ana nufin kwanciya kwanciya na ma'ana ba ai a na luga ba ko ana nufin na ma'ana an gane wannan da kyau ko to ka sani cewa za a jarabce ka za ka fuskanci jarabawa a rayuwanka to shawaran da zan baka da kuma alfarman da zan nema kuna fahimta fa inibtulita fala tadulla alayya dan girman Allah ka rufa min asiri idan al'amarinka ya zama bala'i gare ka, to kakka tona ni. Ni na daɗa ina ɗan bauta wa Allah inda ka ganna ɗin nan, kakka tona mun asiri ka ce a waje na ka koyi karatun nan. Ka ji karatun nan da na yi maka yaro ya ce, e, shi kenan. Sai ko yaro ya tafi, fakana al-gulamu yabri al-akmaha wal abrasa sai ko wallahi al'amari ya kasance kamar da yaron ya fadi kowa na komawa gida da zarar kowa bukata ya kan mishi sai ce wallahi akwai wani dan yaro yana da karama mu je wajen shi shikenan sai kowa ya rinka zuwa da marasa lafiya da kutare da makafi da an zo wajen yaro yaro kai mana irin wannan addu'an nan da ka kashe wannan dabban da Allah ga wani makaho nan yaro ko sai ya roki Allah sai ya shafa idan makaho sai ido ya bude a to al'amari ya ƙara azzama daya biyu uku shikenan kuma ai ina fatan jama'a kuna fahimta wasa'iral adawa yaro ya rinka warkar da duk wani irin nau'in cuta wa yashfihim ya rinka warkar da su suka rinka samun lafiya wa kana jalisul lil malak fa'amina akwai wani bafadan sarki wanda ya dade yana fama da cutan ido wanda har ya sa ya makance sai labari ya fara yaduwa ka san irin wannan labarin dama akwai saurin yaduwa sai ya iso har gidan shi ya ji labarin cewa akwai wani yaro a garin nan in dai ka je ka same shi yana maka tofi idan ka zai dawo aiko sai wannan bafadan ya ce a kai shi shi ma aka yi mai jagora aka kai shi wajen yaro fasani abihi ya ji labarin wannan yaro fa atahu bi hadaya kasira to da yake shi ba fadi ne ba sarake ne akwai akwai kuɗi sai ɗibo kyaututtuka da yawa ya kawo wa yaron nan sai ya ce da yaro fa in ashfaitani a walaka ma hahuna ajma in har ka iya warkar da idon nan nawa ni ma na ji labarin kana warkar da idanu idan har ka dawo min da gani na to duk abin da kaga aka kawo din nan din naka zan maka kyautan shi wa kana faqala sai yaron ya ce da wannan ainihin wato bafadan ma ana ashfi ahadan ya ce ran sarki ya daɗe ni ban isa in warkar da kowa ba ba ni nike warkarwa ba sai ya ce a an ce mun kai ne ya ce a saurara ka ji inna ma yashfi Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki mabuwayi da daukaka shi yake warkarwa dan haka fa in amanta bihi Allahu akbar ashe yaron abubuwan duk da yake yi sai ya koma da'awa yake yi shi bai yi don ya tara duniya ba duk wanda ya zo gare shi sai yaro mai wa'azi a abu ne mai sauki kai imani da Allah in ka yi imani da Allah to zan roƙi Allah Allah ya warkar da kai sai kowa ya ji a yanzu ba zan biya ba a ce ai ba ko taro imani kawai a to na yi imani shi ke na yaro ya da to shi ne wannan bafarin shi ma da ya zo da ya kawo kyaututtuka sai yaro ya ce wallahi duk ba bukatan waɗannan ba ne in dai kai ma kai imani da Allah to za ka ainihin wato warke don haka fahim amanta bihi da autullaha fa shafaka in kai imani da Allah zan roƙar maka Allah Allah ya warkar da kai to jama'a me kuke tunani ba fadan da ya kosa ya samu idan shi shi ma ai kawai sai imani da Allah yana yin imani da Allah fa amana fa da Allahu fa shafahu ya roƙo ya roƙa mishi Allah ya shafa idan shi kawai sai sarki ya dawo yana ba fadan sarki ko sai ya dawo yana gani ai kuwa al'amari yanzu zai jefa da kenan tunda ka san irin waɗannan maganganu inda ana ji ne a cikin gari ba wanda zai iya kaiwa fada sai irin waɗannan yawwa to ba fada shagargari sai zo wajen sarki a sai sarki ya gaba fade da ido kai kuma ya mutumin namu kana gani na ce a ina ganin ka mana sarki ba ga yau ba mai jagora ba da kaina na zo ba ya ce a to ya aka yi ne me ya faru shikenan ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس يزو يزونا a wurin shi yadda ya saba zama amma sarki tun daga shigowar shi ya fara mamaki fa qala lahu malik sai sarkin yace ya fulan a wambai ko ciroma misali ko ya aka yi ne man radda alayka basarak idan nan wani asibiti ka je ne haka da wani asibiti a garin nan an fahimta ko fa qala wannan ba fade sai ya ce rabbi ubangiji na sabo da na imani da shi kai kam ashe naka ƙarya ne da muna ce maka Allah ashe kai Allah ƙarya ne Allah gaskiye shi ya dawo min da ido na to nan ne fa sai hankalin sarki ya tashi ina fatan jama'a an gane fa qala ana sai ya ce kana nufin ni Allah ka koko wani Allah kada ina a yace wa kewa yace la da Allah kai akai yi wa mutane shiru da Allah yace rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na da kai Allah na sama jama'a kun je da al'amarin da'awa da imani yake ko qala walaka rabbun gairi sai sarki ya ce "Ah, kana nufin kana da wani ubangiji ba ni ba qala na'am da karfin shi ya faɗa ah to da ma ba zai faɗa da karfi ba gashi yanzu shi yana ganin zahiri shekara nawa ina gaban ka kai ba kai mun komai ba sai yanzu za ka yi mun dawo kai kai Allah ne yace ubangiji na da naka yawa dan haka ya ce kwarai da gaske rabbi wa rabbuka Allah ya ƙara maimaitawa ubangiji na shine ubangijinka shine Allah falam ya zallu abdibahu sai sarki ya ce a to yau zaka gane kuranka sai ya kira fadawan shi ya ce ku dauke mu wannan bafadan ku je ku yi mai azaba azaba mai tsanani tunda yau ya dawo bai yarda da ni a matsayin ubangijin shi ba to da yake imani ya shiga zuciyar shi ko sai ya yarda mai azaba aka je aka fara azabtar da shi ina ka samo wannan karatun ba za ka faɗa ba wallahi za ka sha wahala za ka yi kaza aka yi mai azaba aka yi mai uba me ya faru da ba fadi ya ji duka ya yi duka sai ce a ku tsaya akwai jawabi wallahi wani yaro ne aka kai ni wajen shi ta inda kuka ji na samu wannan karatu kenan ba wai ne a wani waje na samo shi ba to da aka ji haka ya ka ce shege ashe ya da ku ya da ku ya tona to a je a kira yaron an fahimta jama'a da aka je fa ba aka ilaihi fa qala sai aka je aka dauko yaro ana zuwa da yaro sai yaro ya ga a ashe wannan dan yaron ne da yace ya je koyi tsafi an fahimta ko shine sai sarki sai zai kuma ƙara ainihin wato bugun kirji sai ya ce ai bunayya balaga min sihrika an tabri al akmaha wal abrasa wa hadhihi al adawa yanzu tsafin da ka koya har ka fi malamin ka karatu ka iya warkar da makaho da kuturu da wane ne da wane ne ƙala sai wannan yaro ya ce da sarki kayi sarki saurara ma ashfi ana ahadan wallahi ni ba ni nike warkar da kowa ba an fahimta ko inna ma yashfi Allah Allah ne mai warkarwa azza wa jalla sai sarkin ya ce ƙala ana ni kenan kake nufi ko sai yaron ma ya ce ƙala la ya ce da Allah ba kai ba sarki wake maganarka Kala ula'ika a awalaka rabbun ghairi yanzu kai dan yaron nan kana nufin kana da wani Allah ubangiji da ba ni ba Kala rabbi wa rabbuka Allah shi ma sai fadi irin wannan maganar na wafai ubangiji na ubangijinka shine Allah fa akadahu aidan bil azab shi ma sai aka kama shi aka fara mishi azaba aka je ana azabtar da wannan yaro falam yazal bihi hatta dalla ala rahim yaro shi ma da ya ji duka ya ji azaba sai ya ce ku tsaya wallahi karatun na akwai wani ne yake koya mu akan hanya sai ya tona wannan malamin bayan malamin ya yi mai gargadi da ma ya yi tunanin haka to shi kenan sai yaro ya tona shi kuwa sai aka ce a zo a zo da shi ashe duk shi ne wato asalin wannan bala'in da ya shigo mana wannan garin karatun duk da ba a san da shi ba yanzu kai ka kawo wannan karatun wannan gari fa a tabin rahibi sai aka zo da ainihin wato wannan malami faƙala irje an dini to shi yanzu tunda an gano source na waɗannan abubuwan shi kai tsaye sai aka ce dama kai mun san kana da matsala to ka dawo ka yadda cewa ga Allah nan a zaune e ka ka dawo daga wannan addini da kake karanta kake koyarwa irje an dini amma wannan malami da ya san Allah tuntuntuni muna ganin abu ne mai sauki yanzu a ce yadda da wani sarki akan kujera cewa shine Allah fa'a ba sai yaki bai dawo ba ba a tama'ahu haka ne ko? fa'udi al-misha yawwa to a nan ne fa sai sarkin ya ce aje a zo da wato zartu irin wanda kafinta ke yanka katakon nan sai ana son a nuna wa mutanen gari cewa wannan mutum wanda yake koya muku akwai wani allah da ba ni ba to bari ku ga irin azaban da za a yi mishi shi sai aka ɗora ainihin wato wannan zartan a madigan kan shi fi nifrati ra'asihi a madigar kanshi aka dora shi sai aka fara yankawa ana dajira mishi jama'a ku ji irin yadda wannan sarki ya azabtar da wannan malami hatta waqa'a shaqqahu ila al-ard wallahi haka sai da aka raba malamin biyu barin jikin shi suka fadi gefe da gefe haka kun ji ta yadda aka hallaka wannan malami amma wannan mutuwa mutuwan banza yayi mutuwar shahada ne jama'a yana daga cikin mutuwar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi shi ya yi mutuwar shahada wato malamin da zai je gaban sarki a zalimi ja'irin sarki wanda yake kuntatawa al'umma ya tsaya ya gaya mishi gaskiya sarkin ya ce ya dawo daga wannan zancen ya ƙi dawowa sai ya ci gaba da azabtar da shi har ya kashe shi annabi ya ce in yi wannan mutuwa ya yi mutuwar shahada zama an fahimta ko karanta talhis na yi wato ahkamul jana'iz a daidai inda ya kawo alamatu husnul khatima ina fata an gane Allah ya sa mu dace dan haka aka kashe wannan malami sai aka zo da ainihin a waqala lil a'ma sai aka zo da wannan bafadan aka ce to kaji kai ga inda aka samu asalin addinin da kake yi kaga yadda muka yi mishi da haka kai ma kai ridda ka ce ka fasa wannan sabon addinin da ka ɗauko in ba haka ba kai ma za a yi maka irin na wannan shi ma wannan ba fadan sai ce a ina ni ma na riga qadra aitu burhanu min rabbi na riga na ga gaskiya daga Allah da haka ba zan iya dawowa daga kan wannan addini na gaskiya ba fa ba shi ma yaki faudi al mishar fi mafraqi ra'sihi shi ma sai aka dora wannan zarto a matsagar wato kanshi marabar kanshi hatta waqa'a shaqqahu ila al-ardi shi ma sai da aka raba shi shi ma ya samu mutuwar shahada to yanzu an kashe biyu saurawa saura yaro wa qala lil gulam sai sarki ya ce kai yaro kaga waɗanda suke manya kaga yadda muka yi da su irji an dinika wato an yi haka ne dan a tsoratar da shi alladina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum me ya faru fazadatu imana wa qalu hasbunallah duk abin da ya aikata din nan ko wallahi bai sa yaron yayi gizo ba ko kadan sai ya ƙara jin imani ya ƙara samun gurin zama ne ma a zuciyar shi dan haka yaron shi ma yace ni ma ina nan fasna ma turid an gane ko ka aikata abin da zaka yi irin mutanen annabi Musa da bokayen Fir'auna ko faqdi ma antaqab ka hukunta duk abin da za ka hukunta inna ma ta kaji hari hayatar duniya duk abin da za ka yi ba zai wuce nan duniya ba dama kuma rayuwar nan ba wanda zai dawama makarshen abin da za ka yi kenan shine kisa bil munasaba jama'a akwai wani babban malamin sunna a ƙasar nan dr idris abdulaziz da yake a bauchi yau kusan kwana hudu kenan tun ranar juma'a zuwa yau kwana nawa kenan kwana hudu ko to an aika jami'an tsaro masu farin riga dss da ake kiransu sun zo sun yi inviting din shi da sunan za a yi mushi tambayoyi har zuwa yanzu nan babu labarin sako shi sun gayyace shi ofisin shi ne da da yake ainihin wato a bauchi daga nan shekaran jiya kenan sai suka ainihin wato yi abuja da shi domin ta ainihin wato kontaktin yan uwa da suke a can ɗaliban shi na kusa da shi sun tabbatar da cewa lallai zuwa yanzu babu wani ainihin wato a magana da suka yi ko kuma babu magana cewa za su sako shi yana nan a hannunsu sai dai alhamdulillah sun yi magana da shi ya bayyana cewa yana cikin koshin lafiya ba wani abu da yake damu shi hasali ma a ɗaya daga cikin yan uwa malam ya'u yana daga cikin na kusa da shi malam din sosai ya turo wani audio clip mai yiwuwa wasu ku za su riga sun same shi ya bayyana cewa lalle ya yi waya da malam a daren da ya gabata kenan na jiya kuma ya ce har malam ma yana dariya a ciki alaman yana cikin kwanciyar hankali amma har yanzu sun ce wai suna bincike ne binciken da kuma a yanzu haka su da kansu ba san me suke bincikawa ba jama'a an fahimci wannan da kyau ko dan haka jama'a mu sa shi a cikin addu'o'inmu musamman a irin wannan yanayi da muke cikin azumi da Allah madaukakin sarki yake kaunan bashin da bakin mai azumi yake kamar yadda annabi ya bayyana ko to mu roki Allah Allah ya kubutar da shi daga hannun waɗannan azzalumai babu shakka kasan nan an dade ana irin waɗannan zalunci kuma babu waɗanda ake ma irin malaman musulunci menene laifin shi dan yana karantar da al'umma addinin Allah wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid babu shakka malam Idris Abdulaziz yana ɗaya daga cikin malaman da suka taka rawar gani a siyasar da aka ainihin wato ƙare na ainihin wato watannin da suka gabata musamman a jihar bauchi ya taka rawar gani wajen ganin cewa an ainihin wato kifar da gwamnati da take ci wadda take shirin barin garo kenan ko kuma da dalilai kwarara su ne dalilan kuma ba wai personal ba al'umma ne suka zaɓi wannan gwamna tunda ai gwamnatin demokradiyya ake yi a bisa sharaɗin za a yi wa al'umma abin da ya kamata kuma ba su yi wa al'umma abin da ya kamata ba da haka suka ce to ba sa ƙaunan ya ƙara shugabantansu suna buƙatan canji kuma suka zaɓi wani wanda suka gamsu da shi ne laifi a wannan jama'a to amma su sun ce dole lallai ilalla sai ya koma jama'a fahimta ko to lallai malam Idris Abdulaziz ya tsaya ya wayar da kan al'umma al'umma kuma suka gamsu da haka suka kifar da wannan gwamnati ba don komai ba sai don saboda rashin ɗaukan shawarwari daga malamai irinsu ba irin shawarwarin da ba su mishi ba irin yadda annabi nuhu ya ce inni da autu qaumi lailan wa nahara ko to lalle ma da Idris Abdullahi ya mai irin wannan amma falam yazidu du'a'u illa firara sai ƙara gudan shi ma da suka yi da neman su kalla mishi da sharri da makirci da aka nema a mishi to a yanzu din ma haka sharrori ne ake kokarin a jingina mishi amma har yanzu babu wanda aka iya kawo evidence kuma babu abin da aka iya lakana mishi na an yi wato wani laifi amma kuma har yanzu ba a sako shi ba ina fata an gane da haka muna amfani da ainihin wato wannan dama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mana shi a duk inda yake Allah madaukakin sarki kuma ya kubutar da shi daga makircin makirai da sharrin masharranta sannan muna ainihin wato yi wa malam nasiha da cewa ya ƙara kwantar da hankalin shi mun san dama ya san haka irin wannan abu ba sabo bane musamman irin su masu da'awa wanda sun dade a fagen da'awan nan haka ni ma jama'a ziyarar da muka je wannan tafiya da muka yi muku bayani cewa mun je Bauchi shine mai masauki mu kafin azumin nan wallahi shine mai makon amma karantan shi NCE din shi muka yi daura ga dalibai a masallacin shi inda yake gabatar da sallar juma'a nan ne muka gabatar da muhabbarorin da muka yi malami ne ahlus sunna wanda yake kira zuwa ga manhajin salaf kuma wanda ya tsayu da kafafun shi Allah kuma ya rufa mishi asiri baya ainihin wato a me ake cewa wannan abu maula barakallahu fikum baya maula dan haka ya kolewa waɗannan miyagu ƴan siyasan yi dan ba wanda zai iya zuwa ya bashi cin hanci abin da yake da shi ma atani Allahu khairum mimma ataku bal antum bi hadiyatikum tafrahu Allah ya mallaka mishi ya rufa mishi asiri yana da ainihin wato ginannun asibitoci inda ake kula da al'umma nashi na kanshi personal jama'a da kuɗin shi ba wani zo ya taimaka mishi ba babu wani kasan waje da ya taimaka mishi a asibitin akwai likitoci mazaje wanda su suke kula da mazaje akwai mata wanda su suke kulawa da mata sannan yana da makaranta kankararren makaranta yana nan a ainihin wato cikin jihar Bauchi wanda wannan makaranta ana yaye ɗalibai tun daga matakin naziri har NCE jama'a in fact saura mako ɗaya za mu je namu tafiya aka turo jami'an da suke ainihin wato accrediting colleges of education suka zo suka yi inspecting suka tabbatar da cewa lallai makarantar ya cika dukkan wani ka'ida har ma wuce da waɗannan ka'idoji don haka suka ainihin wato ba da lasisin cewa ya cancanta ya rinka ba da ainihin wato wannan karatu na NCE to duk wannan abu da yawa al'umma duk ba a gan shi ba jama'a sai kuma an kakkaba mushi wani sharri na fata an gane wa iz yamkuru bika alladina kafaru li yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka dama matakan nasu kenan ko su ainihin wato a su kulle ka su kama su kulle ko su kore shi a garin to su yan gari ne ba dama a kore su kuma ba dama a musu gori ina fata an fahimta aw yaqtulu ko kuma su kashe karshen abin kenan ai dama ko to wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirina da haka jama'a mu ci gaba da sa shi a cikin addu'a Allah ubangiji ya dawo da shi cikin iyalan shi lafiya a irin waɗannan yanayi a ɗauke magidanci irin shi daga cikin iyalan shi jama'a yana da 'ya'ya sama da ashirin da wani abu ina fata an fahimta amma kaga irin wannan shine abin da wato 'yan siyasan ƙasar nan suke akai Allah ubangiji ya fitar da shi to mun faɗi wannan ne da munasabar irin abin da muka gani a nan duk inda aka samu innal muluka ko إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها ألا يتي وكذلك يفعلون ألا يتري مدى عيني واتو ما كرت ما كرت نعم بابا نعم ta kun ji ko? gani ko? to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye so wannan dai muna mu bayani ne game da shi malam din da kuma halin da yake ciki al'amarin da ake ciki kuma babu shakka gan kan al'umma da ya waye tunda sun ce wannan irin gwamnati da za a rinka yi mutane ne za su rinka zaben wanda suka gamsu da shi ne musu abin da suke so ba bar mutanen su zaba abin da suka gamsu da shi ko da dan biri ne kuwa shi ne jama'a ko eh ko da dan biri suka ce shi suka gamsu ya musu a ba su dan birin ya tabar nan da suke ba shi kenan ba Allah ya kiyaye to jan haka jama'a kun ji sai ya dauki wannan yaro yace yaro shi ma ya dawo daga addini fa ba yaro shi ma ya ki dawowa yace yana nan akan addinin Allah to sai sarki ya ga cewa tunda shi yaro ne bari a tsoratar da shi a firgita shi da wasu abubuwa shi kada a mai kisa bai daya ta yadda zai iya dawowa ya je wannan aiki da ake sanya ko kun fahimta shikenan sai sarki ya sa wasu ainihin wato sojojin shi fadawan shi su kama wannan yaro su kama wannan yaro fa ba'a bihi ma'a nafarin ila jabali kaza wa kaza sai ce a kai shi kan dutse kaza da kaza a kaddara a nan jihar Kaduna ce a je dutsen Kufena ko wanda wani gwamna ya ce duk wani makin shi ya je ya hawa ya fado ya mutu ko to ya ce a je wannan dutse idan aka je sai a ƙara a yi kamar za a tura shi a ce za ka dawo ko ba za ka dawo ba in ya ce ba zai dawo ba to su tura shi kawai dokan da sarki ya ba su kenan shi kenan sai aka tafi da wannan yaro kuwa wa qala idza balagtum dirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fadahdahuhu fadhahabu bi in yaki ku ingiza shi sai suka tafi da shi falamma alaw bihi aljabal yayin da suka je suka hawo wannan tsauni da shi qala yaron da yake ya san yana da Allah kuma Allah ya isar mishi daga makircin kowane maki sai yaro ya daga hannu ya roki Allah amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard Allah yace a ilahun ma Allah jama'a duk sanda ka shiga cikin wani tsanani wallahi ka koma ka roki Allah Allah zai iya maganin kowane shedani ina fata an gane sai yaro ya daga hannu yace Allahumma ya Allah kai da nake bautanka ikfinihim bima shi'it kai mun maganin waɗannan makiyanka ta yadda ka so ba ni nake da zaɓi ba yadda ka so ya Allah kai mun maganin su wallahi rufe bakin yaro ke da wuya faraja fa bihi mul jabal sai ko dutse ya fara tangal tangal ku duba dutse ba amma sai ya fara tangal tangal duk shegu matsiyata ashe ba su ma iya hawa dutsen ba duk sai suka ainihin wato rikito daga kan dutsen sai yaron kaɗai yaro duka haka suka faɗo suka mutu wannan ya fado ya karya wuya daga nan ya mutu wannan ya fado ya fasa hanci da baki daga nan ya mutu haka wallahi dan Allah ya gama da su Allah kenan jama'a ina fatan an gane waja al-gulamu sai yaro ya gangaro a cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali to kaga inda kai ne da imanin ka bai gama dindimuwa ba zaka nemi hanyar guduwa ne ko yaro bai gudu ba sai ya dawo fada wajen sarki ya dawo gaban shi yaltamisu hatta dakala ala al-malik ya nemi hanyar shi har ya dawo fada wajen sarki fa qala sarki na ganin shi sai yace ma fa'ala ashabak ina labarin abokan tafiyanka qala sai yaro yace kafanihimullah Allah da nayi imani da shi ya mun maganin su sai kuma next matakin da zaka dauka shikenan sarki bai hakura ba fa ba'atha bihi ma'a nafari fi qarqur fa qala إذا نجحتم إذا نجدتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه sai sarki ya ce waɗannan a nemi waɗansu waɗanda suka iya hawa kwale-kwale da jirgin ruwa sai ya haɗa su da yaron ya ce ku je ku hau teku kaza da shi sai kun je tsakiyar tekun ku nuna mai ruwa ya girgiza in ya dawo ya ce ya yarda ni Allah ne to ku dawo da shi in ko yaƙi to daga nan kawai ku tura shi tsakiyar ruwa ku kuma ku dawo shikenan sai ku suka aikata haka sai suka tafi da yaro suka je suka hau kan teku falajaju bihi al-bahra fa qala al-gulam ana kaiwa tsakiyar wannan tekun sai yaro ya karo roƙan Allah sai ya ce Allahumma ya Allah abun bauta na ikfinihim bima shi waɗannan su ma saboda manufan su ba mai kyau bane kai mun maganin su ta yadda ka so ya Allah yaro na rufan baki kenan fa fa gharaqu ajma'una gaba ɗaya sai jirgin ruwan ne ya tangal-tangal da su duk sai ya cillar da su cikin ruwan su da aka ce su je su auka da yaro ko su sai suka auka cikin ruwan sai ya rage daga yaran sai karko sai jirgin ruwan sai jirgin ruwan kuma sai ya kwana Allah ya bashi umarni kun Allah ya ce yi riba wane mutum ina fata an fahimta wala sai dawo da yaro gaban teku sai yaro ya tsalle sai ya dira sai ya sauka sai ya ƙara neman hanyar shi sai ya dawo fadar sarki ya nuna wa sarki fa kai fa ba Allah bane ina fatan jama'a an gane da haka waja al-gulamu hatta dakhala ala al-maliki fa qala ma fa'ala ashabak sarki yace ina labarin abokan tafiyanka qala sai yaron yace kafanihimullahu Allah ya mun maganin su summa qala lil malik sai yaro yace sarki kunninka nawa sarki yace biyu yace to ba sa a guda biyu dan ba kare ko ɗaya da zaka ƙara ina fata an gane wanda ake cewa ƙara ƙara menene ƙara ɗaya ka sha labar ba wani kunni da ka zaka ƙara biyun ba sa a biyun ina fata an gane yawwa jama'a ana fahimta ko eh wato kunnin hankali ne ko ka ƙara to na hankalin sai ce saurara sarki innaka lasta biqati kai din nan baka yi saka kashe ni ba tunda ni na san mutuwa na da hallaka na a hannun Allah yake kai kuma ba Allah bane jama'a kun ji tauhidi a wajen yaro ina waɗanda suke tsoron ogannin su a ofisoshi Allah ku rinka hada su da Allah ku tashi tsakar dare ku zauna ku yi sallah nafila raka'a biyu ka roki Allah ka faɗi sunan shi akwai adda da annabi ya ba mu irin wannan duk wani makiyin ka sa sunan shi ka ce Allah kai mun maganin oga John da yake nema ya hana ni wucewa ina fata an fahimta ka ga yadda Allah zai maka da shi wallahi alazim ina fatan jama'a an gane akwai wani alfa'ai a Abuja a lokacin da ake rushe rushen nan aka zo aka rusa gidan shi aka ce ba shi akan plan masallaci da ya gina a unguwan ba wani masallaci sai wannan shi ma aka zo aka ce za a rushe shi in gari ya waye sai alfan ya kwana a cikin masallaci ya daga hannu tsakar dare ya ce Allah duk wanda ya zo rusa ɗakin nan naka ni da rusa mun gida ko to ɗakin nan naka ya Allah ka kare kayanka haka ko aka yi wannan mai jan kunnen da ya zo yana shan taba yana jin disco da ya zo zai rusa sai kawai abun bulldozer din sai ya kife da shi sai ya datse wuyan shi kawai alfa yana tsaye ce ɗaya kenan wanda ya sai ya sake zuwa dole aka aka bar masallacin jama'a wallahi mutane ba su san Allah ba ne inda mun san Allah hakikanin sanin Allah ko wallahi da Allah ya rinka isan mana duk inda wato kowa fa yana samun Allah ne a inda ya aje Allah haka annabi ya ce a inda ka tsammaci Allah nan zaka same shi da haka in ka gane Allah matsayin wanda ya isa ya shige ma lamarin ka to zai shige maka lamarin ka Allah ka samu dace. Dan haka kun ji yaro yake da sarki bar kai isa ka kashe ni ba innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amurak yace abu daya zaka iya yi ka kashe kuma ni zan gaya maka wannan abu abin duk da nace kai in dai zaka yi to zaka iya kashe ni a wannan lokacin ku rubo batan basira me ya faru sai sarkin da yake ya kosa yana ganin yaron nan shine matsalan shi sai yace gaya mun me za a yi in kashe ka sai ce fa'in an ta fa'aita ma'amurka bihi kataltar in kai abin da zan umarce ka to za ka kashe wa illa fa'in na kalatar tafi a kansu in ko ba ka yi ba ba za ka iya kashe ni ba jama'a fahimta ko kala wa maguwa sai sarki ya ce ne wannan abin kala sai yaro ya ce tajma'un nas fi sa'adi ka tara mutane au fi sa'idin ko walidi ka tara mutanen garin nan kaf a wani fili ka ce kamar filin idi ko in ka tara mutane gaba daya sun ma su salliba ni ala jubi'in sai ka samu wani kututturen bishiya sai ka daure ni a cikin wannan bishiyar ka tabbatar na daure wata ahu sahman min kinanati a cikin kibiyoyi na da nike zuwa farauta sai ka dauki ɗaya daga ciki ka sa a cikin wato kwari da ake harka an harba bakan ko idan ka sa sun maƙul ya ce ga abin da zan umarce ka sanda za ka ainihin wato cake ni da shi ka faɗi wannan kalman ka ce bismillahi rabbul gulam da sunan Allah nike neman kashe yaron nan ubangijin wannan yaron ba ni Allah ƙarya ba ko kun fahimta amma takarar bai gane abin da aka haɗa mishi ba sai ya ce ai shi kenan in dai haka ne ai mai sauƙi ne nan da nan ya yi shela a tara mutanen gari ko ka samu shi kenan sai ya tara mutane sai ainihin wato ɗaura wannan yaro ya ɗauko kibiya ya sa a cikin kwarin shi da baka sai ainihin wato sai ya ha- keta wannan yaron sai ya saki wannan mashi kafin ya saki sai ya faɗi da ƙarfi bismillahi rabbul gulam sai ya saki yana saki kuwa sai wannan mashi ya je ya ceki wannan yaro jama'a an fahimta ko fa waqa samu fi sudurihi sai ya ceki yaron a daidai kundukukin shi jama'a an fahimta ko ma'ana wannan fili da yake tazara tsakanin kunni da ainihin wato kunci shi ne kundukuki sai ya ceki wannan yaron sai ya fita ɗaya bangaren yana cakan shi kuwa sai yaro ya kasa sai ya mutu yanzu waye kashe yaro ashe kenan akwai wani allah da ba wannan katan ba to sai mutanen gari ji sai suka gane kun gane karatun ma'ana yaron nan ya yi sacrificing rayuwar shi domin al'umman shi su gane gaskiya me ya faru shikenan sai mutanen gari gaba daya da suka tabbatar da cewa lalle wannan katon ba Allah bane akwai Allah shine Allah gaskiya Allah wannan yaron to me ya rage mu ma mun fasa imani da wannan na ƙaryar mun yi imani da Allah yaron nan gaba daya gari sai kowa ya dauka sai suka ce amanna bi rabbil gulam sai sarki kamar ana girgizar tashin kiyama sai duk ƙasan garin duk ya ɗauka ana faɗin imani ana faɗin kalmar shahada sai sarki ya rikici faƙila lil malik sai aka ce sarki sarki eh to wallahi abin da kake tsoro ya faru kana tsoron kada mutane su san Allah gaskiya su ki yadda da kai a matsayin Allah su yadda da Allah na gaskiya to duk mutanen garin nan sun yadda da Allah kowa ya juye maka baya sai sarki ya ce a to akwai matsala ya za a yi kenan sai ce ku sake tara su ku tara mutanen garin nan gaba daya kuna ji jama'a to shine sai ya sake sa aka tara mutanen jam- gari sai ya ce a je kowa a je kofar anguwansu titin da ya shiga anguwansu a haƙa rami mai zurfi a cinna wuta a cikin wannan ramin idan aka cinna wuta sai ku rinka fitowa da su ɗaya bayan ɗaya duk wanda bai yarda ni Allah bane to ku ingiza shi a cikin wannan wutar kun ji waɗannan su ne ashabul hudud da Allah ya bada labari mahallin shahi na karatun ke jama'a an fahimta ko haka ko aka yi aka je aka haka rami akan kowane kofan anguwa kowanne aka haka rami aka rinka tura mutane har daga ƙarshe da aka zo ana tura mutane duk wanda aka tura na gaban shi ko sai ya ƙara samun natsuwan imani a zuciyar shi kai ba sai ya ce wallahi ni ma ina nan ba za mu koma ba har sai da aka zo kan wata mata mai goye da wani jariri jaririn nan da ta zo za ta auka ciki saboda ita ta riga ta yi imani sai ta ce da Allah ku yi min arziki in sauke wannan yaron tunda shi ba ruwan shi amma ni zan fada kun ji al'amarin imani shine wancan sarki Kisra ya gaya wa su Abu Sufyan ko shi sarki Kisra ne ko yake cewa kazalika amrul iman haka al'amarin imani in ya shi idan ya mamaye bushashatul qalbi to baya dawowa ƙasa sai dai abin da ya ci gaba jama'a an gani dan haka wannan mata tana yunkurin sauke wannan yaro kawai sai ta ji yaro ya fara magana yaro ya ce ya umma ke mahaifiya baki taba jina na yi magana ba to yau zan yi jariri ba jama'a a bayanka lafiya kai kuma ba ya ce wallahi mu je mu fara tare muna nan ba za mu yi wato kwasa ba mu ma wannan hanyar shine gaskiya isbiri ki yi hakuri ki fada wutan nan fa innaki alal haqq wallahi kina kan gaskiya ne shine annabi yace ba taba samun jarirai da suke magana ba sai waɗannan annabi Isa a tsimman goyo wannan jariri shi ma a wannan halin sai kuma yin wato yaron Juraiju a lokacin da aka yi mishi kaza jama'a an gane wannan da kyau ko to daga nan ne fa sai aka ta ingiza su aka yi ta ingiza su har wannan al'amari ya faru wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da cewa su ne Allah yake ba mu labari a cikin wannan dan ayoyi kaga ashe karatu ne mai fadi Allah ya takaito mana to manzon Allah yayi bayani shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi kamar yadda muka ji shi al-Imam Muslim ya fitar da shi yana nan kusa da kanka a cikin littattafan da kake kwanciya da zuwa daki littafin Riyadus Salihin idan kuma kana da wannan tafsirin yayin yi wato ibnu kafir za ka samu wannan riwaya da ka ji muka kawo ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mu dace anan za mu saurara saboda yanayin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu yi wato dasa daga sauran ayoyin da suka rage muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi
Thank you.
na'am Allah ya